وغفور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau wata na biyu watan safar yana da kwana goma sha takwas a wannan masallaci mai a hijirar mazara sassan daga makar zuwa madina shekara 1447 a wannan masallaci mai albarka masu yi umar bin khattab a ci gaba da karatu a littafin a tajiri da tsari wa hadithin jami'ar sahi wanda ya tsarin wannan littafin daga asahibul jami'ar shine Sheikh Ahmad Az-Zabidi ɗaya daga cikin malamai na ƙarni na tara Allah ya kanshi da rama Allah sa albarka cikin duk abin da zamu ji na ingantattun hadisai marfu'ai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamu ci gaba da karatu a kitab na 39 Allah subhanahu wataala mana muwafaqa mun tsaya a hadisi na dubu ɗaya. da ɗari uku da dubu ɗaya da talatin da tara dubu ɗaya da talatin da tara mun karanta shi a gurguje za mu ƙara bi ta kan shi babul ijara min al'asur ilal layli babul ijara min al'asur ilal layli wannan babe yana karantar da mu halaccin ayyar jajjeniyar kwadago abinda ake ce ma kwadago barema jinga na aiki da mutum zai yi maka ya halitta ku yi jinga daga sallar la'asar zuwa dare kenan ba tilas bai zama jinga daga kenan sahiya zuwa marice amma mutum ne kuka yi jinga da shi ka ce to na ɗauke ka kwadago ko za ka man aiki zan dinga baka kasa kaga ya koma urfi ana in ba a ayyana lokaci ba ka ce ba ai ya halitta daga la'asar zuwa abin a nan kuma za a koma urfi a urfi shin bare ma ko bare ko karhe nawa zuwa nawa aka saba kaga sa a karhe takwas aka saba ko kuma karhe goma aka saba misali lebure aiki ko bare ma karhe goma aka saba to in an yi jinga mu bahama nan gurin dole sai a koma zuwa gani urfi al-urfu ma'murun bi idza warad nass min ash-shar'u sharifi lam yuhad amma in ba nan ba tsakanin ni da kai ya halatta miyar jajjeniya akan za kaman aiki karhe hudu zuwa kaza mana bayan la'asar zuwa wadawar rana zan baka kaza wannan yana halitta an abi musa radiyallahu ta'ala anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga abu musa al-ashari shine abdullahi ibn qais ɗaya daga gwanne wajen karanta alqur'ani sannan kuma daga cikin fuqaha na sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam yace ma ji sallallahu alaihi wasallam yace masalul muslimina kwatankwacin al'umma musulmi wal yahudu wan nasara da kuma al'umman da ta gabata su ne yahudu da nasara so da yawa za ka ga yahudu da nasara alkur'ani yakan game su a kira su da halin kitab a wani gurin kuma sai ambata su baro-baro ca yahudu da nasara kamar yadda a nan da aka ambata musulmi sai kuma aka ambata sunan su baro-baro wal yahudu wa nasara kamar tsare rajulin misalin su kamar misalin mutum ne istajar kauman da ya ɗauki kwadagon mutane kenan Allah subhanahu wata'ala kamar ya dauke mu mu al'umma ta musulmi da yahudi da nasara a matsayin waɗansu kwadago bayan shi wanda za su mushi aiki kamar yadda Allah ce inna Allah hashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna ya'maluna lahu amalan za su aikata mushi wani aiki yawman ila layl farkon yini zuwa dare ala ajrin ma'lumin akan zai ba su wani sanannen lada fa amilu lahu ila nisfin nahar sai suka mushi aiki daga farkon yini da suka je tsakiyar yini kuma shi kenan sai suka tsaya faƙalu suka ce la hajjata lana ila ajrika ba mu buƙatar ma ju'ilin da kace zaka ba mu mun tsaya bakin nan kuma kuɗin ma ka bar kuɗin ka alladhi sharatta lana wanda ka shartanta mana wa ma amina batilun aikin da muka yi duka ya tafi a banza ba mu buƙatar ka ba mu komi faƙala lahum sai ce la taf'alu kar ku aiwatar da haka akmilu baqiyat amalikum ku daure ku ƙara sakin yin aikin wa khudu ajrakum kamilan ku karbi ladan ku da nace zan ba ku cikakke fa'abau sai suka ce a'a ba za mu ƙarasa ba wa taraku kuma suka ce ba mu buƙatar kuɗin ba wata jara a tsarari ba dahu bayan su kuma sai ɗauki ƙwadagon waɗansu su ne mai kiristoci wancan na harko misalin yahudu wannan na biyu misalin kiristoci baƙare ci akmilu baƙiyata yaumikum haza waɗancan sun fara aiki sun dakatar da aikinsu gwargwadon rabin yini to ko ku yi ƙoƙari ku ƙarasa wannan rabin yini rabi kawai yankin ku ƙarasa wala kuma ladin sharattu lahu abinda na sharɗanta zan ba waɗancan ko ku fara da farkon yini kuɗi da samu ba zan tauye muku ba abinda na ce zan ba su kaga yahudi an yi da su daga sahiya zuwa yammaci sau da haka sai suka je tsakiya sai suka ce gaskiya mu mun tsaida ba za mu yi ba to ladawa suka ce ba mu ma bukatar sharfin da aka ce ku karasa a biya ku suka ce a'a ba mu son abin ladan kuma ba za mu yi da su aikin ba kaga yahuda ke ba za su aika ba za su yi musulunci ba kuma masu ba su ma ba su ma bukatar aljanna aka yi da waɗannan karo na biyu su ma wasu ajar akare ne ba da faƙala akimilu baƙiyatu yamikum wala kuma alladhi sharattu lahu min al-ajri abinda na sharɗanta zan ba su na lada gidan aljanna ku zan ba ku shi sau da aka fa'amilu suka aikata hatta ya zaka ne na salatul asar daga har rabin yini da suka zo kawo sallar la'asar halu da kama amilna batulu suka ce duk aikin da muka aikata mun bar maka ba mu bukata komi walakar ajin ka riƙe ma ladanka allah zai ji halta lana fihi faƙali lahuma sai ce ma yahudu da nasara akmilu baqiyyat amalikum ku ƙara sakin gi ayyukanku fa inna ma baqiya minan nahar shay'un yasir kun ga yanzu lokacin la'asar ne awa biyu kawai ta rage ko biyu da rabi fa abau suka ki fastajara qauman sai kuma ya dauki kwadagon waɗansu mutane ma'ana al'umma ta musulmi an ya'malu lahu baqiyata yawmihim yace ku ku zo daga la'asar zuwa faɗawar rana ku mun aiki familu baqiyata yawmihim sai suka aiwatar da canjin yininsu hatta ghamati shamsu har rana ta fada fastakmalu ajral fariqain kilayhima sai suka kammale ladan waɗancan jama'un guda biyu kaga kenan addinin musulunci shi yasa in ka zama kayan musulunci za a cika maka da ladan karfan ne kaga wannan fadla ce ta Allah mu muka zo daga ƙarshe kuma muke da gwabin lada yanzu waɗancan me aka tauye musu ba abin da saboda su suka ce bussa su su suka ce sun bari kuma suka ce sun tsere aiki aka ce waɗancan ku zo ku idasa suka ce a waɗannan ku zo suka yi kaga wannan fadila ce kuma waɗancan ba zaluntar su ba kai ai musuluncin gashi waya ana bai hude shiga addinin musulunci waya ana kirista shiga addinin musulunci amma ka'ida ce la yasbu bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyin wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar kuma sannan nan sa sace salatul lahum ajran nau'in ku suna da lada biyu ka gani wa rajulun min ahli kitab amana bi nabiyyi wa amila bi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mutum daga ahli kitab wanda ya imani da annabi shi kuma ya imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fadhalika masaluhum wannan shine misalin su wa masalu ma qabilu shine kuma misalin abin da suka karba min hadha nuri daga wannan haske wanne ne haske hasken addinin musulunci wanda Allah subhanahu wataala ya aika manzo Allah sallallahu huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wani haske hasken addinin musulunci wanda Allah subhanahu wataala ya kawo wannan mutummu nuri wani haske hasken addinin musulunci wanda Allah subhanahu wataala ce walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina kenan haske wanda yake na addinin musulunci shine kenan wa mislu ma wa masalu ma qabilu shine kwatankwacin masal kwatankwacin ma qabilu abinda suka karba min hazan nuri na wannan haske kaga waɗancan yahudu sai suka ce ba su bukatar haske kiristoci suka ce ba su bukatar haske al'umma ta musulmi su kuma sai suka karbi wannan hasken sai kuma Allah subhanahu wataala ya cika musu gwagwaban lada kaga cikin nan babu wanda aka zalunta a ciki saboda wancan su suka ce bussa so ba su bukatar lada ko ba za su yi aikin ba wancan su ma ka ce ku karasa ba ku suka ce ba za su yi aikin ba sun tseda kuma ladan ma ba su bukata saboda lazimin ladan shine yin aikin menene aikin karɓar hukumce-hukumce na addinin musulunci shine aikin sau da haka duk wanda ya karɓi musulunci kenan shine ya aikata aikin da Allah subhanahu wataala yake so shi kuma sakamakon wanda ya mutu akan wannan shine gidan aljanna saboda haka wannan hadisin Imam al-Bukhari sai istinbati a karkashin shi amsa halaccin kana iya yin jinga da dan barema ko dan kwadago ku yi jinga da shi magini da daga asa zuwa maka wannan zan maka kenan ya halitta a yi jinga daga sahiya zuwa fadawar rana ya halitta a yi jinga daga tsakiya rana zuwa mai fadawar rana ya halitta kuma a yi daga sallar da asar kenan zuwa fadawar rana duk waɗannan ya halitta gwargwadon yadda kuka yi yarjejeni shi yasa bukari ya maimaita shi a kitab mawaqitu sala babu man adaraka raka min al-asr qabla ghurub ash-shams ka gani qabla ghurub ash-shams kenan faqad adaraka al-asr باب من استأجر أجيرا فترك الأجير أجره فعمل فيه المستأجر فزاد نعم e a nan gurin kuma za ka ba shi gwargwadon abin da ya aikata sai dai ba za ka ba shi ba kamili ba za ka ba shi ba kamili babu manista ajiyar ajiyar wanda ya ɗauki hayar ɗan ƙwarago fatarkar ajiru ajiru sai wancan ɗan ƙwaragon ya bar ladan fa'amila fihi shi kuma mai gidan na ɗan barema fa'amila fihi sai ya yi aiki ya haɓaka mai dukiyar fa'amila fihi musta ajiru wanda ya ɗauki ƙwaragon sai ya aiwatar da wannan dukiyar fasada sai dukiyar kuma ta haɓaka ta ƙaru to wannan abin da ya ƙaru naka ne ko nashi ne kaje lazumin abin mutum ne ya bar kudin shi wajenka sai ga maimakon kudin ne ya ɓaci sai kake haɓaka su sai kuma kudin su kai ta haɓaka su kai ta haɓaka ya maka aiki kwantara ce ko kaza ne misali kudin shi sai zama to suna da sai ake haɓaka mashi to abin da ya ƙaru na riba naka ne ko na shi ne shi ne tarjama babi ana bilabin umar radiyallahu ta'ala anhu ma qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul in talaqa thalathatu rahatin mimman kana qablakum in talaqa thalathatu rahatin tawaga jama'u guda uku sun tayi mimman kana qablakum wasu al'umma guda biyu sun tayi mimman kana qablakum daga al'umman da suka gabace wasu suka ce wannan su ne daga ashabul kafi wasu suka ce a ba ashabul kafi bane ba wasu dai al'ummomi ne daga cikin banu isra'ila wannan yana nuna halaccin kenan ba da labari na abin da ya gabata na banu isra'ila Allah subhanahu wataala kuma yakan ba da waɗannan labarai ma kana hadisan yuftara ba wai kawai zance bane haka ko kuma a zo a ji ta wuce a akwai hikimar da ta sa dan daukar izina da ibra shi yasa hatta hatta awwal mabita ila gharib hatta har dai awwal mabita taro jiki dan barci sai taro da su ila gharib zuwa kogo awau shine kenan tarawa jiki ma'ana mutum ya taho ya dangantu zuwa ga guri almabit albaituta shine barci wanda yake na dare saboda haka sai kwana ya kama su ila gari zuwa wani kogo daga koguna wadda kharuhu sai suka shiga ciki fana da rasa kharatu min aljabal sai falamin dutse wani mulmulallen dutse daga saman wannan dutsen fana da sai ta gangaro fasaddat alaihimul khar tana gangarawa kuma sai ta toshe musu wannan ƙofa wannan kaga iko ne daga iko Allah saboda Allah ya tsara wani darasi zai faru shi yasa sai Allah ya aiko dutse wa inna min al-hijarati lama yashqa fa yakhruju min al-ma wa inna min lama yahbitu min khashyati Allah kawai sai ga wani dutse can gurin saboda tsoron Allah ko kuma wani darasin da Allah ya niyya ko ban hadaratu sakhar ashe kaga duk inda kaga dutse ya gangaro to akwai wani iko Allah in kaga an yi ruwan dutse akwai wani sababin da yasa ko an saba ma Allah sai Allah ya umarci mala'ikan duwatsu sai sako da wannan dutse din dan saboda ya zamanto azaba ko na maka wucaka fasaddat alaihim alghar sai ta toshe kofar faqalu sai suka ce inna la la yunjiku min hadhihi sakhara illa tadu wallahi bi salih a'malikum lalle babu abin da zai kubutar da ku daga wannan dutse da ya toshe face an kare Allah bi salih amaliku ku yi tawassuli ku roki Allah bi salih amaliku wannan yana nuna cewa mutanen mutane ne wanda suke da addini sun san Allah sannan wannan yana nuna mana duk inda mutum ya zamanto ya shiga wani yanayi to abin da ya kamata ya tuna Allah babu wanda zai hudda shi sai Allah ba buƙatar ka kaunata daga wajen wani sai Allah ce za su ce la anjiku min ila tadu la bi salih amaliku sannan yana nuna mana ɗaya daga hanyoyi guda uku wanda ya halitta ka yi tawassuli shine mutum ya yi kamun kawa da aiki na kirki wanda ya ma Allah Allah subhanahu wataala shakurin ne in kama Allah aiki mai kyau to kai kamun kawa da wannan aikin mai kyau shi yasa kaga kafin addu'a ake gabatar da wani al'amalin salo sai ayi tafsiri da aikin nan ko nafila ko karanta wani wani zikiri daga kalmomi da Allah subhanahu wataala ke so ko azumi ko sadaka ka dai aikata wata hasana daga hasanat shine zaka ga yawanci addu'a da za a yi bayan ibada karɓaɓɓiya ce kawon misali bayan kiran sallah kawon misali cikin sallah ƙarshen sallah misali ƙarshen gama azumi misali da duk lokuta dai waɗanda suke na ibada sannan misali a maliku kenan aikin da allah ke karɓa sali in aikin ba salihin aiki ba ne zancen ma ka yi tausiri bai taso sau da shi aikin ma bai cika sharaɗa karɓi shi wanne ne salihul amalu shine wanda an yi da ikhlasi da kuma mutaba kenan in dama aikin riya ne shi aikin dama ai rusashe aiki wa qadimna ila ma amilu min amalin fajanna aba mansura wa man kana rajulun qara fari amal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada sannan kuma dole ya zama kenan ya cika wannan shirin fa qala rajulun minhum sai dai daga cikin su yace Allahumma kana li abwani shaykhani kabirani Allah ya kasance ina da uwaye waɗanda suke da tije sun manyanta guda biyu wa kuntu ya kasance a ɗabi'a ta al'ada ta lagabiku ƙablahuma ahalar wala mala ba ni gabatar da abincin iyalina ko kuma dukiyata mana iyana da matana ko kuma dabbobina da bayina ba ni gabatar da abincinsu face mi sai na gabatar da na uwalina ya yi wani zina amurla turi ku amuwar kuma rawula dukkan an zikirina so da aka ba ni ma gabatarwa al'ada ta na sabona wani abi fi talab shay'in wani abi sai nisanta a gare ni fi talabi shi'in yawman wani abi sai nesa da ni fi talabi shi'in yawman cikin neman wani abu yawman wani ne daga yi nuna autarwa ya zo wani abi talabi shajara neman ciyawa dabbobi sai sa ne nisa saboda rani ya ja sai da naje can nesa falam kure alaihima ban mareto ba gare su hatta na ma har ma suka zama sun yi barci wannan yake nuna duk abin da yake yana gaugawa ya zo ya kaddamar ma uwayen shi ashe kaga ya kamata ka dinga tawassuli da kokarin gabatar da abincin iyayenka kafin abincinka ko kuma abincin dabbobinka da kuma yawan kusanta kusa da uwaye kar ya zama to misali ana samun tasara matsalar a ce ma'aihon mutum suna a kilo goma misali shi kuma yana ma'aihon mutum misali suna faranko shi kuma yana ma'aihon mutum misali suna kanya shi kuma yana to bai kamata bai dinga samun wasu kwanaki masu yawa ba tare da ci sau da gurin duka bai huce ba zai iya tahiya kullum in ma bai je ba sa'iya da marici akalla ce ko da su ɗaya ne zai je shi daga lokacin da marwani ya sa sai na abu huraira khalifa a madina a lokacin mahiyar abu huraira tana wani wuri shi kuma yana gidan mulki kaga a kullum kafin ya tahi can sai ya je gidan ma'ayyar shi ya salama assalamu alaiki ya umma ta ce wa alaikar salamu wa rahmatullah ya ce rahimakin lawa kamar rabaita ne sahira Allah cikakken da kika cancane ni ina karami ta ce wa alaikar salamu wa rahmatullah ya ibn rahimakan lawa kamar barata ne kabira Allah jika kamar yanda ka mun da'a bayan ka girma kamar yadda kan kaga akwai wanda yake ɗaukan biyayya uwaye wai lokacin ana gida ne yanzu ya yi armiya zama uba kenan shi kenan an kare kenan ya sauke wani wanda ɗin da sha'a dole wannan abin kenan akwai shi kaga yakan gaugawa ya dawo shi yasa sai ke gaya yake haɗi ma Allah subhanahu wa ai Allah ya yi sanin me yake amma me yasa yake haɗi yake ba Allah subhanahu wa ta'ala labari saboda Allah ya tausaya ka gani Allah ya yi shi sanin da addai amma sai ki ce Allah nayi kaza nayi kaza nayi kaza ka gani wa kuntu kuma yace shaytani kabira ne saboda ni lokacin da suka girma sun yi bukatar tausaya ka gani lokacin da suka girma sun yi bukatar wannan wannan abin nan ga mutum fa lam tulau ma gabuqahuma sai na zamanto na tatso musu kanacin su wanda yake na dare fa wajadtuhuma na'imai sai na tarar sun yi barci bagare to ana gabi ka kabra wa ma'anan wal amana sai na ji ina kin in ci abincin ko kuma in ba iyalina ko in ba bayina alhali uwayena ba su sa a bakinsu ji kamar yana ɗin wani ka gani ka leƙa ka ga ɗa'an shi da nagarta yanzu mutum nawa ne za ka ga misali kullum zai cika shi ko cika za ko ci amma bai san ba iyayen shi ne suke ci wani zai bar su kawai tuwo kawai kaza kawai ce to ai kaga tsahi su to tun suna yara suke cin tuwon har su girma su ne a ce tuwo ne kawai su kamar an raka za su kawai akan cin tuwo ka gani ka ɗauki misali tun suna yara a ce tuwon kuma ba mamaki kai lokacin kana gida talauci yake an sha wahala da kai kai ka sani kuma gidan ka san a haka nan yake kuma kai yanzu Allah ya rawa maka asiri kuma yanzu kai sai kai ka ci daɗinka shikenan su ka kyale su a haka nan ka gani ana na kalla kawai a kallan kalla abin da ka ci lokaci ba lokaci su ma su samu wannan abin sau da haka ana gabi ya kawo da ma'ana wala mana falabitu he na zamna walƙada ala ya dayya afushin nan wani hannu na an tazur istiƙa ga kuma ina jira sai sun walka kar ni in warkar da su in rage musu daɗin barci hatta bar alfajir har alfajir ya zamanto ya haska ina cikin wannan yanayi ban gabatar da wancan ba kale a yanayi da tausayin ɗin shi da abin da ɗin shi amma sai ya ga misali ba wancan asalin farko nashi ba so yake kallo ba yana kallon asalin nashi to kaga yadda ake tausiri inda biyayya na abin ba sai kaza suka farka fa shari ba ga muka ma suka sha wannan karaci na su na dare Allah mai kuntu fa'altu zalika ibtigha wajhi Allah in wannan dan kai ne Allah ma yankuntu fa alta zalika ibtigha wajhi wannan ya nuna hatta da duk kowace ibada ba ta fata sai da ikhlas inda zaka ringa ma uwaye da'a amma babu ikhlasi Allah ba ya so mutum ne yake bin uwayen shi amma ba dan ba da ikhlasi ba dan ka a ce ya bar su haka dan ka a ce kaza dan kaza dan rabu da su lahiya mi kaza ba wai dan Allah bai ki to ba shi da lafiya dole in ya tattaki ya je zai siyo musu kaza siyo musu kaza yana yi ne don neman yarda Allah don Allah ya gani shi yasa yake wannan abin to kuma ka ga tsaka da wuya ka ga wanda zai dinga haka ya dinga tawassuli da wannan ya ce bari in je ni guri kaza na mai shi yayi kasuwa in siyo ma uwaye na saboda kar in siyo musu kaza na da tauri su kuma cikin su yayi rauni saboda haka na guri kaza ya hita buwa bari in je in samu shi ya hi kyau kaga wannan niyyar da ya ta samu wancan ya fi kyau to wannan niyyar da ya dan saboda ya kyautata musu dan Allah Allah zai ba shi dadi amma kaga me yawancin kaga mota ta je ta faka guri ko an tahi an tada an tahi kanya an tahi ina ne ana lalube har ma ka gono wasu a ce ya shuma ne ita ma ta ce wata a'a ba wai naman ba mai nama kaza yajin shi ta hijin daɗin shi to yanzu in ta ce ta hijin daɗin yajin nashi in kan yake don ya faranta mata ta ji daɗi saboda yajin zai je ga nakin ba kagan zai je su ya nemo wata wanda wanda yajin to me bambanci da mai naman na kanye da mai naman na wajen gidan shi da ai nama ne amma me yasa za ka aikin turon da mutum ya tashi daga uwa duniya daga wajen university ya je shi wajen hilin jirgi akwai masu tahiya ma hanyar kanya ko murya ko abin nan saboda can gurin da koyi ne mai naman da an ce ya fi daɗi saboda yana son ya faranta ma mata shi ba laihi ba ne ba ka faranta ma iyalinka amma kan kamanta akwai wanda su ne saboda son ka juye kuma ci gaban duka su ne suka rike ka da zarar an ɓata musu komi zai iya wargajiya ka dawo kuli-kuli ma hikarinka ka gani ai da kwanda kuli-kuli ma hikarinsu kuli-kuli ne wanda ga kuli-kuli ko akwai wanda kuli-kuli ya haikare shi ga gani to kaga kenan dole wannan abin a tsaye a kan sau da aka baujo ga wani fagari tana da kaura wa'ana wa'ana mana filifistu hatta bar karfajar ba sai kaza suka farka fashari ba ga buka ma suka sha madararsu ta dare Allah mai kuntu fal zalika ftiga waje fa farrij anna ma na nufihi min hadhihi sakhara fanfarajat shay'an sai wani abu ya yaye la tadula furuja sun sami yayewa samun iska da kuma sami abin amma ba sun iya wuta ba qala nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala al-akhir allahumma kana li bintu ammi allah ina da diyar ammina kanat ahabban nas ilayya ita ce mafi kaunatuwar mutane a gare ni farantu ha annafsiya na luface ta alfasha wa kanta famtana atmin ne sai ta ki hatta alamat biya sana mina sinina har shekara ta mata radadi daga cikin shekaru mana aka samu talauci wannan ya nuna al'ummar da suka gabata akwai salihai minhum salihun a cikin su akwai waɗanda suke nagari laysu sawa'a ba duk suke bai daya ba kaga kenan ya nuna waɗannan suna daga nagartattu sannan kuma samun tsananin shekara talauci ko na abu shi ma na abu ne da yake da daɗe tare da daɗewar tarihi a samu hori ko a samu talauci ko a samu kaza kuma a samu wadata wanda yake nuna dole labudda ya zama to a yi taka tsantsa cakuɗaɗɗe ne a tsakanin muharramai musamman ma waɗanda ake ga akwai ‘yan uwantaka alhali kuma ba muharramai ba kaga wannan ɗiyar aminci wanda adatan akan samun cakuɗaɗɗe ne da kuma mu'amala wadda ba a damu ba da wannan to kuma ta nan barna ta kai kaga ɗiyar aminci ce akwai cakuɗaɗɗe ne saboda ba a damu ba fajata ne sai ta zo mun faɗe to a ishirina wa mi'a dinari sai na ba ta dinari ɗari da ashirin ala tukhalliya bayni wa bayna nafsiha cewa lalle za ta ba da damar kaɗe ta tsakanin ni da kanta fafa'alat sai ta aikata wannan sai ke nuna maka kaga abin da ya shahi bangaren sha'awa ba ne ka bangaren yan uwantaka kaga yar uwarshi ce a ka'ida zai je nauyin ya cutar da yar uwarshi amma saboda me shedani kenan ya shiga tsakani kaga sai zamanto bai kalli wannan ba bai kalli wannan ba amma nawa za ka ga misali za a ce ruwa ce ya dauke ta inji a je can ba a damu ba ana ɗauka kamar ‘yar ƙoshe ce ta jini wanda kuma kaka ba daidai ba ne ba a musulunci wannan alatu kwalliya bayani wa bayani da nafsi wannan yake nuna haɗarin talauci wannan yake nuna irin yadda fari kwari da fatara yake jefa mutane cikin yaɗuwar miyagun ayyuka yaɗuwar miyagun ayyuka ta ga mafiyawa za ka samu in ka raba biyu wanda za ka same su suna karuwanci wasu talauci ne an bar su suna marayi sun rasa yadda za su yi an bar mata iya waɗanda suke marayi ta buga ta buga ta rasa yadda za ta yi wani yana taimaka mata tana jin nauyin saboda taimakon da yake mata ya nufi wani abu tare da ita ta zaman to ta iya kaga me ya jaza talauci kaga wannan macen talauci ne fakar da ita zuwa ga wannan yasa wanzu zara su sai ke neman kare alamai ne a'udhu bika min al-kufri wal faqr alamai ne a'udhu bika min al-kufri wal faqr hatta idza qadartu alaiha ta sai da na samu ikon aikata dukkanin wani abu a tare da ita ƙalar ta ce la'uhun lalaka an tafuttar khatam ba na halitta maka buɗewa marbi illa bi haƙƙi face da haƙƙi shi wanda yake nuna afifa ce ma'ana ba ta taɓa ganin wani namiji ba a baya shi yasa abu ne mai wahala ka ga mai kamewa kaman miyar mace a lokaci ɗaya ta zamanto ta aikata wani abu wanda bai dace irin wannan abin yake nuna maka kuma lalaci na irin mutanen da suke mayar da hanyoyin yaudarar iyan mutane shine hanya na more ma rayuwarsu wani lokaci wani yake ba da labari akwai wanda ya taba ce mushi kaga wancan yara wanda yake kaza ɗana ne ya ce ba ka kamata da tashi ya ce an yi lokacin da ma'ayyin shi ta zo ana cikin tsanani da kaza tana 'yan mata ya ba ta jika biyar ce ya tabbata ba ta taba aikata ba alfasha sai a wannan lokacin aka mata aure ya zama to kuma an aihu kafin cikin lokacin tabbas kafin ayabin ne ya zama to ta aihu hadisa tabbas haka ta faru an yi rikici da mijin da ya aure ta saboda ne hudda inda ta aihu to ka dauki misalin irin wannan ka dauki misalin yan mintuna ne ya biya bukatar kanshi amma mi gage tunani ranar alkiyama in wancan dan ya tutse shi ya ce kaza haƙin shi na wannan in ita ƙin ma da ya yaudare ta wala Allah wani abu ne ya fakar da ita uwayenta da ya ci amana ya ba ta biyar sai sa su kasa da dangi ƙara to kaga haɗar wannan sai kuma gehe ɗaya inda a ce ɗaya shi ko kanwa shi ko ma'aihiyar shi yaya kuma zai shi ka gani to kaga abin wali ya ta'ala nasu ladhi yubu an yutalam kar kai amfani da dan Allah ya baka kuɗi ya baka dama ka dinga amfani da kuɗinka da damarka ko don saboda kana da wani babban matsayi ka dinga amfani da damar kan an kawo ɗiyan mutane su yi stash guri ko kuma su yi kaza guri ka yi amfani da damar ka da aikin da suke so ka dinga yaudara su akwai masu irin wannan duk da zarar a ma'aikata ne in aka kawo yara suna neman matsayi ko suna neman kaza ko kuma a san mace ta zo tana buƙatar wani abu a wajensu sai su yi aiki da rauninta na mace da yadda take ga kamar ba za ta samu abin ba sai zamanto sai yaudare ta kaga wannan kuskure ne kuma irin wannan cin amana din ya za ka yi tunani ga kanka kawai ka suranta a kaddara na mutu ko ina da rai a ce iya ta ce ta ji tana neman wannan a wata ma'aikata sai wani ya amfani da damar da bukatar ta a kaddara rasuwa ne iya ta ce take da wata tsananin bukata ko kanwa ta ce sai wani ya yi amfani da damar wannan da rauninta na mace da babu yadda ta iya da cewa tana da iya kuma tana ga iyan wannan nata babu abin da za su ci kaga babu tashin hankali ga uwa kamar misali a waye gari ɗiyanta suna kukan yunwa a wannan lokaci dole jiran jayan wancan tausayin nasu komi za ta iya aikatawa don saboda ta samu ta ruwa ma wancan ɗiyan na tasiri to kaga masu istiglalin irin wannan haɗuwarsu da Allah subhanahu wata'ala ba ta da kyau ka gani saboda haka ya ce wahi abin nasu ilayya sai ta tunatar da shi Allah wanda yake nuna matsayin masu tsoron Allah kuma haddi wanda yake na muraƙaba cewa wannan lalle ta Allah ce kuma da yanda Allah yake ba da kariya ga bayan shi wanda suke na gari da an da Allah yake ba da kariya ta musamman ga bayan shi na gari kaga da yake baiwar Allah ce ta kare mutuncinta sai Allah subhanahu wataala bai ba da iko nan ba a hadisi na wancan kaga sara haka tai tace Allahumma in kuntu asantu farji in na zama na kare mutunci na sai ga mijina wala tusallit alayya hadal kafir fa farj saboda haka yace a lokacin da ta tunatar da shi Allah fa taharrajtu min al-uqi alaiha sai na ji kunci da damuwar in abka zuwa gare ta ban saraftu anha sai na juya da gare ta wai habu nas ilayya ita ce mafi kaunatuwar mutane gare ni ga kuma dama ta kadetuwa ta samu ga kuma kuɗi da na ɗauka da bata amma tunatar da ni Allah da ta yi da yake zuciyarta Allah ne da ta haɗe mushi kai tsaye sai abin ya tasiri kuma a zuciya shi sai samu kare wa taraktu zahaban ladhi ataituha na bar mata kuɗin ma da na bata duka baki wannan yake nuna wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib lokacin da Sara ta yi tawassuli sai Allah ya kare mutuncinta sannan kuma me yace irji'uha wa akhdimuha haja kuma da ta kuma ma ku mata kyautar ku hidimta mata hajara kaga sai ta ci riba to duk wanda ya bar abu dan Allah Allah zai masanya mushi wanda ya alkhairi mutum bai taɓa jin tsoron Allah bai kiyaye wani abu na saban Allah face sai Allah subhanahu wataala ya canza mushi kuma ya bashi kariya a kai wa taraktu zaba alladhi ataytuha Allah mai kuntu fa'altu zalika ibtiga wajhi Allah in hakan nayi dan neman yarda ka fa fafruj anna ma na nufi Allah ka yaye mana yanayin da muke ci fanfara rajatu sakhara wannan falmi yayi ghair ana la taduna al-khuruj minha ba za su iya huta ba qala nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah mai ni asajabta ujara Allah na ɗauki ƙwadagon wasu ‘yan barema, ‘yan ƙwadago, fatsaitun ajarahu, kowa na ba shi haƙƙin shi na jingar da muka yi, wannan yake nuna da kayi jinga kai tsaye ana ida ka ba mutum, gaira rajulun wahide. Mutum ɗaya ne kawai tarakan ladilahu, shi kuma sai bar haƙƙin shi wa zahaba ya tahe shi, saboda sai ya raina. Shi ya zo bayan tuntuni sun yi rabin aikin, kuma sai ce daidai da nasu zaɓa shi. Wa zahaba ya tahe, ni kuma a lokacin fatammartu ajrahu sai na ringa haɓaka tattara dukiyar tashi wanda yake nuna a ka'ida dukiya taka ce ko ba taka ba ana buƙatar kulawa da ita da kare ta da haɓaka ta kuskure ne ka ce kuɗi ba naka bane ko dukiya ba taka bace ka salwantar da ita shi yasa ba daidai bane kaga akuya tana tangale ni ka barta ta tafi ka kama ta ka kai ta gidan barima ko gidan kemu in ma an rasa mai ita kaga za a kai ma ɗan kaso za a maida zuwa kaza saboda haka kenan ba daidai bane ba ka bar dukiya ka sarauta da niyyar ba ta ka bace shi yasa Allah subhanahu wataala mana kashe ne cewa dukiyar da aka bari ta gado kana dauka a dunkula ma mata su sarauta da ita ka dauka a dunkula ma yaron da yake ba rashidi ba Allah subhanahu wataala ce wala tu'tu sufa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama kar ku mai ama wanda suke wawaye wanda ba su mallaki hankalinsu ba dukiyar da Allah ya sa ku ne shi kanta Allah ce wa mutane da ta ma hatta idza balagun nikah a jarraba maraya har sai ya isa aure ya barga fa in anatu min rushdan farqu ilim amwalam in an hango lalle ya mallaki hankalin shi ya san me yake a bashi duke shi saboda me yasa ai duke ba taka bace amma ya kace duke ku dan saboda haɓaka duke da kula ko da ba taka bace da wahala ka ga mai almubazzaranci a dukiyar wani shi yayi lashi ko yaron shago ne sai ke tamakar wai dan ba duke shi bace sai ke abin da ya ga dama to dirar da shi aka ba shi tashin banta albarka sai ke ga ai abin da ya ga dama zai wai ba tashi bace ba ba zai kula da zai abin da ya ga dama tun da ne ba tashi bace yanzu in tashin ma ta zo haka nan zai sarwanta da ita kina ka'ida ita duki ana kula kaga wancan yace fa samartu ajrahu sai na haɓaka wannan kuma yake nuna albarkar da take cikin a na dukiya hatta kasurat minhu al-amwal har dukiyar nan ta habaka faja ne ba da hili bayan wani zamani sai zo faƙala ya ce ya abdallah addi ilayya ajari ya ba wa Allah ba ni ladana wannan ya nuna wannan mutumin ya yi ƙoƙari bai zama ba cinye kuɗin lebura ba za ka iya samun mutumin da yake da miliyan dubu mutumin da yake da miliyan dubu lebura zai zo mushi aiki amma na bakin ciki sai ya tauye wani abinci za ka ga ɗan da kona kai kawo wai kaya ne aka sauke mushi yanzu yake yau gobe gobe kuma ƙarshen zai biya don bakin ciki sai ya tsakuri wani in an yi da shi za a sauke a ƙarago ƙarago to daga ƙarshen aka jumulta kuɗin gaba ɗaya jika hamsin to sai ya cire wata jika biyu ko jika biyar ya ba da arba'in da biyar yana bakin ciki ya cire jika biyar a ciki kuma menene dan saboda wai wannan gobe in ya ce kaza sai sai ce bai da mutunci ni ba ni san mutum ya shi mutunci ka gani wani lokaci wani mai kwasan masa ya ce gina wani attajiri ya tar da wani dam guda na abin da na ruwan shi da kaza ya ce tun da sa suke koyar da suka yi kusan wuni har zuwa dare suna yi amma ƙarshe mutumin nan kawai sai nuna bayyana mutumin ya nuna bena ƙarshe ma ce mu ko jika ce ba da kone yana Allah ya sa to tana mun dan Allah shi in shi zai kwalhe wannan abin sai dai har abada ba za a kwalhe sai dai a rihe a tona wani da ba mutum ya zo ya maka abin da ƙarshen dai aiki ƙarshen mihina wannan aiki da kwashewa shi ne ƙarshen dai aiki shi mai yin kanshi ya san cewa dole yana Allah kullum Allah raba shi da abin saboda in ya ci gaba wannan abin illa illa zai zama to mai kuɗi ma ɗarin cuta ta kama shi yaya balle talaka balle wanda yake da rashin gari to me bakin ce ka ɗauka kuma kuɗin da zaka ba shi obi heba wanda zai ci a ranar kai ka mallaki abin da ko yanzu ka wasa komi ya ishe ka shi kuma yanzu wannan da zai dafa jiran shi iyalan shi suke yi kutiyo min wannan kuɗin naka shine abin da zai kai ɗora tukunya wallahi ƙarshen da in baka biya shi ba kuma mai shago yana ban shi bashi ya ce mata in ba mata shi ta mai ramce ba in da ma tana bin shi ba shi ko ita ma bata da Allah ya koma gida ba ɗora tukunya ba yara suna kuka mutum nawa ne zai je shi yara suna kuka ba su ci ba an ɗora ruwa ana musu dubara yaran ba su ce suna kuka irin wannan wasu na da yau mutane nawa ne zaka za a ma yaran dubara su yi barci duk wani lebaran da matar za ka yi ya kare inda kamzo an gama da kamza kuma masu shaguna ba su ba da bashi abin nan inda za ta yi ‘yan murya duk wata alhurma za ka samu mutumin da bai da wata alhurma duk wata alhurmar da ka sani kawai ya neme ta bai da wani gurin alhurmar da zai ji shi ƙaƙari to irin waɗannan allah ne ya tsara rayuwarsu haka kuma garga ɗaukawa tana yi wa haltun tsaro na to zaɓu na ila da tawafa la'alla kai arzikin da allah ke maka don su kuma garga ɗaukawa allah bai san su ne ba duniya ba ko ce tsiya ba ce haka allah ya tsara musu rayuwarsu sanda ya allah yake musu ita ta sa Allah ya ba su wacce kasanta san da Allah yake musu ita ta sa Allah ya ba su duke ai mun kaga dauka muke yi ba da dukiyar shine alamun Allah yana san ka ko ai kaga shine na jahili ka gani ba haka ba suke cewa qala ladina yuruna ayata bina ya laita la misal ma uta qarun inna la dhu hadd azim ka gani to wal Allah Allah ya kore musu ne saboda wannan kuma su ma ba su damu da ita ba su kansu ma ba su damu da ita ba to kaga misali irin wannan kai kuma sai ka zo ka cinye mishi haƙin shi bai je bai bara bai maka maula ba bai ma ɗan murya ba bai ma shaida ba ƙarfin shi yake ci to kaga yana da haɗari irin irin wannan duk mai so duke shi ta yi albarka ya kiyaye kan shi daga irin wannan duk mai zargin da yake so ya ƙare lahiya ya kiyaye kan shi in ka je ka ɗauko leburori matansu suna nan da ɗiyansu lebura zai maka amma haka kamanta yana da iya goma ko iya bakwai ko iya kaza kai la Allah ɗan kaɗe ko ɗin kaɗe kawai Allah ne ga dama tsara haka kana maka shi kai metin shi kuma kagan misali sai daga bashi gabe iya ba ko kuma Allah tsara kawai alaikurin shi sai ka amshi kuɗi ka cinye ka amshi wancan ka ka dinga ba a bada ba mai gida bai bada ba ko kuma kana da abin nan ɗinka sharika ɗinka ka zo ka ɗauki mutane su je babu ruwansu da zancen gwamnati ta biya ko ba ta biya ba kawai in ka zo ka ɗauki mutane aikin gini ka tabbatar da kana da kudinka da su za su aiki can kai da gwamnati zancen cewa wanda yake da ma'aikata ya zo ya ɗauko leburorin su aiki wai ce sai gwamnati ta biya zalunci in kuka yi jinga da metar ɗin da zai yi aiki shi ne ka ɗauki kudin shi shi ka bashi shi ribar da gwamnati za ta baka haka ka bashi kaga shi kunya ne a adi kai kuma aikin da kawo ma gwamnati ba na adi ba ku kai saboda haka wannan zalunci ne zan ci a dinga dakatar da su ana sun ba waye ga biyan gwamnati kaga gwamnati za ta biya maka kai dan kwangila ne kai abin da ya a shekara biyar ma ba baka ka gani to wannan kaga ba daidai bane ba a yi tarikewa kudaden wasu wanda iyalansu suna neman abin da za su ci fa qultu law kullu ma tara min ajrin duk abin da kai gani daga ladanka ne min al-ibil wal baqar wal ghanam na daga awakai da shanu da tumakai kaga wannan ya nuna dukkanin dan kwaragon da ake haɓaka mai kudin to kudin nashi dukkanin wanda aka bude mushi kwanta a bankin islamic ake juya kudin tsawon lokaci kudin suka haɓaka ta kudin shi kudin shi ba bashi dukkanin wanda aka sayi wani abu da kudin shi kudin suka zama sun haɓaka to shi za a ba kudin shi warraƙi faƙala ya abdullah la tastahzu bi yace bawon Allah ka kama isgilanci fakulta na ce ini la ta hazu bika ba zgilanci min nake ma ba ba kada hukullahu ya karba rika fastaqahu ya kora wa lam yatruk minhu shay'an bai bar wani abu ba a gare ni bai bar mun komi ba kaga dan ya nuna ni in ba dan yi dan Allah ba ai tsoron Allah ne zai sa in ya ce mai kawai ga haƙƙin ka tunda haƙƙin shi kawai tambaya don abun bai san su ba amma kaga me sai ji tsoron Allah waɗannan abubuwan haka dauka wannan kaga ya kare mutunci akan sha'awa ta mi ta almalu dukiya wancan ya kare mutunci akan mai sha'awa ta alfarju ka gani ya ƙi aikata zina ka sauna abubuwan suna da matsayi wurin Allah subhanahu tama'un wannan kwaɗayi na abin da ya sha abin duniya da wannan abuwa ne masu matsayi wurin Allah subhanahu alama Allah bai kunta ba su zari kafci ga waje in na yi hakan dan kai fafrij anna ma na nufi sannan wannan yana nuna nisan ta haram nisan ta haram in mutum ya nisan haram in ba dan Allah bane bai da dada mutum ne ya aikata zina amma don saboda gudun wani abu daga abubuwa nan gurin bai da ladan ifar dole sai ya zama don Allah amma sai ya aikatawa don gudun wata cuta ya cin kuɗi don ka a kama shi shi da ya cin kuɗin ba da wani a don ka a kama shi sai cin kuɗi ya ce kaza to ka ga wannan wa bai da lada ka gani fanfara da ta sakaratu wannan faramin dutse ya kauce fa kharaju yamshuna suka fita yamshuna suna tafiya to kaga amfanin al'amal salih yanda yake tseratar da mai aikata shi a duniya haka a lahira ma sana'ul ma'ruf taqi masari as-su aikata ayyuka na nagarta suna kare mutum mugu faɗo kuma wannan a lahira ma haka zai ba manzara sassa ya ce akwai mutumin da zai hallaka sai ga sallar shi ta zo wani shi kenan mutum zai je sai azumin shi wani shi kenan kaza sai ya zo yi banga-banga to a lahira ma nagarta shi ne za ka ga wani hallaka ta zo mashi ashe ya taba kawar da wata kaya daga hanya ka gani hallaka ta zo ya ta taba shayar da kare ruwa to haka a duniya ba shi yasa alil ma'ruf fi dunya hum alil ma'ruf fi akhir ma abuta aikata garan nagarta a duniya alahira ma dai can su ne na kirkin a duniya an je lahira ma dai su ne wanda suke na kirki Allah subhanahu wataala babu ikon aikata nagarta da ayyuka wanda suke nagari ya rabbal alamin da nufin Allah cin komi wannan hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya fitar da shi a hadithul anbiya babu ma zikir an bani Isra'ila ya halitta ba da labari na bani Isra'ila kaga wannan suna da alqur'ani da kuma sunna abiyu ababa idza tara shay'an li ghairi bi ghairi idnihi faradiya in ka sayi wani abu a dukiyar mutum ba da izinin shi ba ya yarda da wannan kai ne mutum sai baka samto kuɗi da kaje baka samu abun ba sai ka sayo ciku da ka zo kana sayowa cikun na jika biyu ne da ka zo sai ka sai da shi shika biyar shika biyar ɗin shi za ka bashi ba kuɗin ka ba mutum ya magance ka ce kai to ba kuɗin ka ba ne mota kuɗin shi zau da aka kenan ribar da aka samu tashi ce a harzi da muzara'a babu idan zara'a bi male kawmin bi ghairi izini mutum ne wai da kuɗin mutane sai musu shibka ba izinin su to wannan gonar ta sace a da babu ijabata du'a man barra walidai amsa addu'ar mai biyayya ga uwaye jurejin rahim ya sa addu'ar su ta zama amsashiya kaga saboda ni kana da umma ho bi habarun yana da uwa yana matsar mata biyayya kenan yana daga abin da mutum zai tawassuli da'a ga ma'aikiya tawassuli da'a ga ma'aikiya kuma haka biyayya ga uwaye take daga darajar mutum ka dauki Abu Huraira da yana faduwa ana tunanin walwadiya gare shi yunwa talauci amma Allah ya hada mai daukaka kamar haka Allah subhanahu wataala ya bashi ilimi a duk da sai babu wanda aka samu ruwayan shi masu yawa kamar sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala a bangaren dukiya abu huraira karshen rayuwar shi ya samu kuɗi mai yawa har ya sa asin da asin sababbin kayayyaki sai ya tofi a cikin wannan inna kitani sai ce bakhil bakhil bakhil abu huraira ya taba haɗu fi kitan laqad ra'aytuni asra'u bayna mabar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka gani yace mamaki al'ajabi abu huraira ne ke kaki a cikin wannan tufa ta kitani mai tsada can kuma marware yana sa shi sakhlufu fil madina yana sa shi khalifa a madina mulki dukiya ilimi to menene ku sai kuma aljanna in ka gaba in ka gaba ka gaba abu huraira aljanna baka shige ta ba ce in baka gashi ba baka shige ta ba ce to kaga biyayya ga uwaye yadda take daga darajar mutum yadda take ɗarar ka da rija mutum shi yasa da wuya ka ga mai faddare ma uwaye ya zama wani ko ilimi yake nema in ka ga ya sama ma ta lala ne mai kamar saki sai ka ga yayi kasa faɗo da zai sai dai ba a san bata ina da kare zai rambatso amma dai sai ya rambatso da kasa shi yasa kar mu yi wasa da wannan janibi kuma janibi ne wanda ana tawassuli da shi ko karatu ka gaza ganewa ka je ka yi tawassuli da wannan ko karatu ka gaza ganewa ɗan uwanka suna raye ka je ka yi ta musu hidima sai kaga ka fara gane karatu kaga irin hikaya wannan khatib al-baghdadi ya kawo na wani malami yace a baghdad wanda wani yazo zube ilimi lokacin an taro a haraka kin bayan an ida malami yace sai wani yazo ce wallahi malam ban gane ba duk abin da aka sai ce kana da ma'ayya kana raye ce yace ka je ka ma'aiki ka je ka mata biyayya kai tausiri da da'a yace yaje shi yana haka nan sai Allah ya fattaha mushi ya zama shakundum ya ce ya zo yana karatu ya zo wani gari yana karatu an ce babban malam ya zo wancan malamin da ya je zubi ilimin a majalisunsu sai ga shirin ya zo aka kutsa ilimin aka huta aka gama bai gane komi ba ya zo ce malam wannan ban gane ba ya ce na so in ce mashi ma'aikata tana raye ya kuma ya ta gama shi to kaga da'a ga uwaye lalle kan yi wasa da wannan jari saboda haka gaba ce muhimmiya wadda ya kamata ya zama mun dinga tausiri wajen abin da kanta saboda haka ijabatu du'a man barra walidai babu ma yuti fi ruqya wannan babu zai nuna mana hukuncin mayu ma ma yuta fi ruqya abinda za a ba mutum in yayi tawaida mutum ne je ruqya kudin da za a ba shi wai na ruqya ya halitta ya karba ko ya halitta ya cina na ai ladan aiki dama ka hudda shi a ciki ya halitta mai kame lissani ai dole kame lissani ci a bar ruwan da nake yi kenan kula ina aiki kaza ɓaragon da nake a ciki kaza a shekara kaza da kaza duk wanda ya halitta ai shi ma dai ya hudda na eh an tambaye manzara sa sahal baqiya min bir abawai abawai abiru ma ba da mutihima wai abai akwai abin da ya kingi da'a ga uwaye na bayan sun mutu sai ce kware as-salatu alaihi ma yi musu addu'a wal istighfar lahum ma nema musu gafara wa in fata adu ma zartar da wasiyar da suka yi wasilatu rahim allati la tasil illa bihima da sadar da zumuncin da baya saduwa hai da su was sadaqatu alaihi ma da yi musu sadaka daidai da karago ka bada kace Allah kai ma uwaye na wannan aminansu uwaye ne kawayenta da kaza a kyautata musu in makai kama a kai su in kaza kama a dinga zuwa ziyararsu azumi lai yawaye a sayi dabbobi a raba musu a dinga ziyararsu lokaci bayan lokaci don ji kawancan zumunci din na abin nan ka gani ba za a ce ba ai shi kenan an kare akwai wanda shi kauyensu da baban shi ya mutu ya ce ana kare kauyensu da ma'ayyar shi za su sai ce ana kare ko shi kenan to dama shi ne mun je mun binne ta idan mun je mun yi kaza shi kenan ai an kare ko to kaga wannan kuskure alaikun salam eh ya halitta ya karanta ya ce Allah ka yi musu shi ya karanta amma ba ya ba wani kudi bai ce wani ya karanta musu shi ya karanta shi ya karanta kuma in uwayen ma suka sa shi makarantai ko bai ba su ladan ba suna da kamashi in kuma ba su ba suka sa shi to dai kenan ya yi tawassuli da wannan karatun ne kamar misali a ce su uwayen boko suka sashi iya son makarantar masu ke ce a kagan ka kiyaye kanka daga wannan karatun kaga suwa na suwa na manyan malaman ma ga su nan suna yin ka kiyaye kanka ka yi abin nan ɗinka kawai ka gani daga baya kuma shi sai ya sa kai shi makaranta kaga ai kana samun babu ma ya tafi ruqya hukunci abin da aka ba mutum na ruqya shin shi ma wannan kamar kafin alƙalamin boka yake ko shi ya halitta shine lazawa abin da ake so a gaya maka abin da aka bada na ruqya wai kafin alƙalami ne na tsubbu ko na boka ko kuma a shi ya sha bamban menene hukuncin shi a musulunci ana bin sai na kudiri radiyallahu ta'ala anhu qala in talaka nafar min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wasu jama'a daga sabon manzara sassan sun yi tahiya a cikinsu akwai abu sa'id fi safaratin a wani bulaguro safaru wanda suka yi shi hatta na zuru alayi min ahyayin arabi har suka sabga a wani taushinka daga taushinka ta larabawa ma'ana wani kauye daga kauye na larabawa fasta zafuhu sai suka nemi bakuntarsu ma'ana wannan sahaban sai suka nemi waɗannan al'ummansu ba su mafaka fa abu ashe ƙananan mutane ne fa abu sai suka iya fa abu sai suka ki su ba su mafaka su ba su su ba su masauki fa abu an yudayyifuhum sai suka ki ba su masauki alhali ba ko yana da haƙƙi na wannan walu daga sayyidu zalikal hayy waɗannan kina a waɗannan mutane ba wai musulmi bane inda musulmi ne kaga ai babu yanda za a suke inda musulmi ne kaga sahabbai ba inda za a suke ba sahabban manzo da samu mafaka walu daga zalika walu daga sayyidu zalikal hayy sai maciji ya sare shugaban wannan alhayyar alladabu maciji shi ne yake irin wannan tsara allasa'u shi ne irin sirna da kunama da abin da su ne suke irin wannan faludiga zalika sai da zalika da sai maciji ya tsari shugaban wannan kauye fasa haula wubi kulle shi suka yi yunkurin mishi magani da kowane irin abin da suka sani na gargajiyarsu ashe abin ya fi ƙarfin wannan akwai maganin da duk likitocin duniya ya gagarfe su wani maganin cutar magani ne na ma wani dole ta abubuwa ne na wahayi akwai cutar da duk duniya ka zagaye babu wani maganin da za a baka yi maka magani ne na ma wata sadaka ce za ta warkar da cutar wata addu'a ce za ta warkar da cutar wata aikata ayyuka na alkhairi na zumunci ko kaza zai warkar da cutar to ba za wala wabi kullu shay'in suka yi yunkuri da kowane irin magani la yanfa'u shay'un babu abin da yake amfana shi fa qala ba'dhum sai wasu daga ciki suka ce lau a taitu ma'aula raha ina ma da mu je ma waɗancan jama'a allazi ne nazaru waɗanda suka sabkace wanda muka ƙi ba su mafaka la'allahu an ya kuna inda ba a zai shi tun da su hadara ɗinsu ba su san maganin ba kaga in aka yaka aka za za a hudda mutum waje ka gani sai suka ce to mu samu waɗancan wani allah su suna dora ba ta hum suka zo fakalu suka ce ya yi wa rahu ya ku wannan jama'a inna sayyidina ludika shugaban muhammad jijiya sare shi wasu aina lau bi kulle shi suka ce kuma mun yi yunkurin yadda za mu mushe kowane irin abu don saboda kasu je su ba su maganin da dama sun san shi amma la ya faru fa hal inda harikun inda harimin kumishe ko a wajen ɗaya daga cinku da akwai wani abu na magani sabanin wancan namu fa kala ba'du sai wasu daga ciki suka ce autarwa ya zo shi abu sa'id ne na'am wallahi inni la arqi yace wallahi ni ina yin tawaida ina yin ruqya wallahi inni la arqi wallahi ina yi ruqya walakin wallahi laqad istafnaku wallahi mun ne mu ba kuntan ku falan tudayifuna kuma ba ku ba mu masarci ba kenan mun ne muku mana kyauta da bu kyauta da wannan hal ta dawal ihsan illa al ihsan mun ne muku ne ba kuntan da muku mana wannan ba fama ana bi raqin lakum babu yanda za a muku ruqa hatta taj'alu lana ju'la har sai mun yi jinga kun sanya mana wani lada wanda za ku ba mu saboda wani aiki ne za mu fasara hukum suka yi masala alaƙa zai in mina ganami akan za a ba su wani yankin dabbobi awakai da tumakai wannan yake nuna kaga kyautatawa sakamakon ta kyautata mutanta ko mutanta makamanciyar ta sannan kuma wannan yake nuna ko ya ka aikata kirki ko alkhairi zaka ga alkhairin yayi amfani sannan wanda yake nuna in Allah ya yanka arzikinka in Allah ya sa arzikinka a gari ko a guri to ko an ki ko an so ka samu wannan su mutanen sun ki taimaka musu don amu na arzikinsu ga kuma arzikin zai hoto daga wajen shugabansu sun ki ba su wani abu kaɗan yanzu kuma gashi Allah da ke ya kaddara sai sun samu arzikinsu ana ko ta hannun maƙiƙa ne ko mutum yaƙi sai Allah subhanahu wataala ya baka ban talaka sai ya zamanto ya tafilu a rai yana tofi a gare shi wai karo alhamdulillah rabbil alamin wanda yake nuna mana marar lahiya in za a mishi karatu akwai buƙatar kenan tofa fito da iska ɗin wannan ta abin da ake karantawa na alƙur'ani ko kuma dawo wani ba'azi na jikin shi in wanda ya halitta ne a dafa shi wannan yake nuna kenan tofi na karatun alƙur'ani yana da tasiri wa ya ƙarau alhamdulillah rabbil alamin yana karanta suratul fatiha wannan yake nuni absa fadala na suratul fatiha shugabar surori na cikin alƙur'ani kaga suratul fatiha faka annama nushita min iqali kamar an kunce shi daga wani da baibai wannan fatiha yana karanta kamar an kunce shi daga wani da baibai wannan yana nuna mana karɓo addu'ar yan bulagu waɗannan sabai matafiya ne thumma zakara rajulun yaqulu safar salatatu la turaddu da'watul wa da'watul musafiri da addu'ar dan bulagu to wannan sahabban yan bulaguro ne kuma kaga bulaguran sahabbai bulaguro ne imma na ibada imma bulaguro wanda yake na halal fantaraka yamshi sau da aka yi tahi yana tahiya wa ma bihi kalaba babu wannan cuta a tattar da shi wa ma bihi kalaba babu wannan illa din wannan larura in ta dafi wanda yake na maciji wannan yana nuna mana tasiri na alqur'ani wannan zulmin alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatul lil mu'minin qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa' wa la nastarja'atkum mawtatun min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur kaga alqur'ani waraka ne waraka ne wai shi sudura qaumin mu'minin babu abu mai wahala kamar cutar zuci qur'ani yana warkar da cututtuka waɗanda suke na ma'ana hisiya da kuma cuta wadda take ma'anawi saboda haka kaga wannan suratul fatiha wannan suratul fatiha in ka kyautata ta'amuli tare da ita kawai ta isa ba wani abu bane ba a samu aqida da yaqini a tare da kai babu wani shakka mara layiyan ka bashi darasi na aqida shi ma kar ya zama yana da shakka kai kin garka zama kana da shakka ka sha mamaki kuma ba komai bane sirrin fatiha wannan aqida da take tattare tsantsanta iyyaka na'budu iyyaka nasta'in ba yarin nan bid'a bane a ce bi sirrul fatiha sai da sirrin fatiha shi sirrin fatiha aqida ne tauhidin da azumi shine sirrin fatiha ba wani abu ne da yake da to kaga wannan yana nuna tasirin alqur'ani ga koma wace irin cuta sannan kuma yin tawaida halaccin yin tawaida karanta ma mutum ruka ga abu mai dahi in ya harbe shi kunama ce ko kuma maciji ne ko kuma wani abu daga abubuwa masu dahi wanda za su harbi mutum ana iya karanta alkurari sannan ruka ba ta takaita ba sai a masul jinni kawai ko kuma sihir kawai sai dai kawai da yake ana ga masul jinni da sihir wasu ababe ne wanda suke na ma'ana sihiri wani tasiri ne wanda ba a dafa cikin wanda aka ma sihirin ba sai abin ya tasiri to ita ma kaga addu'a wasu arwah ne wanda suke na ma'ana tayyibat ne to kaga sai su warkar da wannan kaga sihiri ba wai kwayan magani bane za ba ba likita bane zai tiyata aljani ba likita bane zai tiyata ba da bane mutum zai amma qur'ani sai ya warkar da wannan wannan abu saboda haka a lokacin fa fa ju'lahum sai suka cika musu wannan yarjejeniya da aka yi alladhi sarahum alayhi fa qala ba'dhum wanda yake nuna in an sa sharadi musamman ma akan irin surfa da wannan cika wannan sharadi mutum ne kai maruka ya ce kaza za ka bada ba wai in an warke ba shikenan ko kuma a an yi abin da shikenan ka ki biyan shi kudin alju'ili ne nan kaga manzo Allah sallallahu alaihi ce ba abin da suka yi ba daidai bane sannan kuma waɗannan mutanen ba musulmi bane ashe kaga zai iya kama wanda ma ba musulmi ba ya zama to an yi mishi mutane ai ba musulmi ba ne hanya ce daga hanya ta da'awa za iya kawowa mutum bai da addini amma musabbabin ruka da akali sai gane addini kamar yadda za ka ga da dama daga masu ruka suna mai da ruka hanya ta da'awa wasu suna tsafa-tsafa bokaye sai sai su yi ruka kaga su yi ruka ɗin ta hanyar ƙurani a samu lahiya kuma su karbi dan abin da aka ba su kuma su ma mutanen da'awa cewa wancan abin da ake duba daidai ne amma in mai ruka ya zama to shi ma irin wacce hanya yake bi kamar yadda mafi yau masu ruka kan irin wannan tabarki suke a sa kafta a kama kudan kuɗi a sa a yi jinga in ta kaza kake so ga ta jika ɗari ga ta jika tamanin ga ta jika saba'in ga ta jika hamsin hawa hawa wadda kake so kuma an yi ita ma ka yaka ida hallau kaza za a bani ka ga wai rukaci aka a dora ma mutum jika ɗari ne a dora ma mutum miliyan rukacewa a dora ma mutum miliyan ka gani dama rikon da su allah allah suke a samu wata ɗiyan minista ko wata matan minista aljani ya buge ta su suna son wannan aljanin ma daidai ya tafi sai da haka kawai a lokacin kuma su zage dinku su faɗi iya abinin dinsu faƙala ba zo sai suka ce in ƙasimu ku raba faƙala labi raka shi wanda ya tawai da ɗin sai ce la ta alukar a haka wannan ya nuna idan kuna tare sai kuka aikata wani abu a cikin cikin ka abin nan kaga ai mutum ɗaya ne ya rufa sai wani ya ce a raba saboda ai su aka zo gurin su gaba ɗaya shi kuma sai kuma da tsaye ɗaya ce ka gani saboda haka la ta faru hatta na biya nabi sallallahu alaihi wasallam fanazkuru lahu alladhi kana magama na sarsa abin da ya faru in ya halitta mana falillahi alhamdu in yace haram ne kuma shikenan fanazkura ma ya amuruna ka gani saboda haka a wannan yana nuna kenan abin da ake bukata mumini komi ta zama kana da laifi faqadimu ala rasulullah sallallahu alaihi suka gabato gun maki fa zakaru la suka ga mai faqala yace wa ma yadrika anna ruqya waye sanar da kai cewa ita ruqya ana yin tawai da ana tofi da ita ƙala kada asabtum lalle kun dace ma daidai wannan ya nuna halaccin ijtihadi tun zamanin anan sassai na rayu kaga wannan ijtihadi ne amma ko anan sassai ya sawwaba ijtihadin da shi ce daidai ne to wannan yake nuna halaccin yin ruqya yake nuna halaccin mutum ya yi ruka a bashi kuɗi ya karɓi kuɗin wannan halaka ne hani amariya wannan yake nuna halaccin mutum zai iya yanke kuɗi in zai yi ruka ya ce sai an bashi kaza musamman in mutanen musu mishkirki ba sannan yana nuna ala absa karamci wanda kuke tare ake mutunci shi kuma karka amshi wannan shine girma shine karamci su kuma karka amsa shine karamci sannan wannan yana nuna a ka'ida kuma kai ma aka yi amsa insani har jira insani illa insa mutumin da ya dauke lokacin shi ya zo maka ruka kasa akwai irin waɗanda babu ruwan shi bai taba ba mutumin bandala baka san cin shi baka san shan shi bai na shan shi ya zo kwana ɗaya biyu uku yana ma mara lahiyan karuka wala Allah mara lahiya yana tuba mai majina yana tuba mai kaza yana mushi wasu abubuwa amma ke ruka kuma a can ka je likita ka kashe mulika la'alla ma an huta tunizi an huta ina ne an huta an tafi faransa duk an tafi an kashe maƙudan kuɗaɗe ka ɗauki misali wala Allah boka ya san ci ma'udin kudi duk wani bokan kasa Hausa an je an same shi gabaki dai ashe aljanni ne kawai ke abin aka zo aka yi ruka sai mutum ya samu lafiya kawai shikenan ka ce a wasa zuku na ku ba na abin nan bane shi kuma akwai akaran bana ha shi zai ce malama ne yana ruka sai kai kankan ruka sai ce a so sa zuba sai an ba su kuma shi matsayacin wa shi zai koma ya amshe kirka yanzu shi shi ya kawo ka kai abin go yanzu kuma shi zai koma amshe kirki ko je nemi alhurma a ba shi wani aiki ko je ya yi abin nan ko kuma lokacin laye ta je je a gaisa ko kuma shi dai yanzu zai ci da gominta kai ya ce ana rama a yi suna su wabba irin waɗannan bai su a rama hau ba ruwan su da wani sau da haka kuma shi sai je ya amshe ne kaga wannan ba daidai ba ne wannan ba daidai ba ne su ma kuma wanda in an samu ustazan da za su yi ruka su ce abin da aka bada su ma kuma ba daidai ba ne ban an ce ihsanin da kai shi kenan ka duba wata jika guda shi man da ya sha ma ya zo maka man da ya zai sha in a mota in a moto ne ya je maka lokacin na shi dai abin nan ka gani kenan mai ruba ya yi jinga ce sai an ba shi kaza na ba daidai ba nan sassa ne cewa mana ta tanyar fa a falin fa wanda yake da dama zai amfana da ɗan uwan shi amfana da shi kaga kenan babe ne na taimakekeniya amma ga wanda ba ka da wani alaƙa na insani ko babu wani mutunci a tsakankani kawai ku yi shirga ya ba ka haƙƙinka kur ka ɗi gaban ka fiye ka ɗi gaban shi dama ba ma wani abin da zai ƙari ga kura allah ma dama ba wani kirkin da ya taɓa maka ba mamaki ma an haka haɗu gobe ma ya kama ma moto ko an za kama ma moto ma ya doke a kame ma motan ya ganka sarewa sai ya kawai ya kau da kai kawai damfe motar naka shi kenan ko kuma yana cikin mota kawai sai ya nauke shi kenan ci wallah sarri na san shi ko wanda dan abin nan shi kawai sai ya rike fuska kawai kana motar nan ka gani to kawai ya baka haƙƙin ka ka diga wanka ka diga wanka thumma qala qad asawtum iqtasimu wa dirbu li ma'akum sahman ku yanka min kaso fa tayyib rasulullah sallallahu alaihi wasallam to kaga ruka suratul fatiha ina ga yau kuma masu ruka wanda za ka ga an haɗa abubuwa mai rukuya ne amma yana nan ga layu shi ne turaren bokaye shi ne turare mai warin bala'i shi ne wane ne shi ne mine ne guba shaidanu wane ne ƙin shaidanu kaza ƙin shi abubuwa kala-kala ne za ka gani wanda ba su da kan gado wanda za a yi taɗawa a ce ma hayaki a kama ta yana ta shaƙa kuma sarbo in ya taɓo a ce ma guba shaidanu an bi da wani kemikal da wani bala'i da wane ne an zuba ciki da ya shaƙa kawturarin sai shiga sai wargaza kawai wannan yin kwakwalwa kaji inda hau matsala da allah zuwa da aljani da wani za a shaƙa wani shaƙa mine ne an samu wani kemikal an yawa ba fure ya ban ma zai kyale ka aljanna ya zai haka cutar da shi shi ne yana ganin ka baka ganin su zai tsaya ka cutar da shi kuma shi wani abin na kazanta ma masan shi bai shi da dama a ban ɗaki yake kaga tumka da warwara ce wani magani ma na shawa a baka magani mai wari sai dai jayo aljani a ka'ida a shi aljani khabisu yana sa abu mai wari so da ga duk wani tsirara aljani da za ce ma mai wari to wannan bai kora aljani sai dai kashi ko boka an zai halarto da aljanu sai ya yi turaren iska turaren iska wari ga shi bashi da daɗi turaren iska to duk wannan turaren da za ka gan shi na rukuya mai warin wannan aljani sai shi suke aljanu sai shi suke kawai inda za a ce ma turare wani hayaki ne da Allah mutumin bai barci in an sa hayakin a ɗabi'ance tajriba ta nuna yana sa barci mutum yana da jiri a tajriba ta nuna in ya shaki hayakin yana maganin wannan kenan turarin da abin da sai ji wasai a kan shi to wannan amma zan ci a ce ma ga wani hayakin da in an shaka an yi turare kamanceceniya ne da kokari to kamancin ya ne da bokari sau da haka kaga nan akwai kuskure da farko sai kuma kenan jalibi na su kuma waɗanda za ka samu su kuma a haɗa ga mamuncin layu wai sai a kawo wata laya a rubuta can gudu a sa aina ne a ɗaure a yi wane ne duk wannan sai ka zo irin masu kafta shi duk ga mamun wannan duk bokanci duk bokanci shi yasa kaga duk aljanu sun tsantsama suna ta ma mutane abin duk wata rukar da ta wuce karanta alqur'ani maganin da ya wuce wani zuma fi shifa'ul linnas wani hafatu saura shifa'un min kulli da zaitun shajaratun mubarakatun zaituna kullu hindi fi shifa'un min saba sab'ati dawa wa min hunna zatul janab iri-irin waɗannan abeban in ya wuce iri-irin waɗannan abubuwa ɗin irin su ma'uzan zamli ma shuri bala ka gani irin abi kuma wanda yake mai kyau wanda ya shi kuma tacewa ciki daga abubuwan da ta jariba ta nuna wanda babu wari babu wani abin nan jarraba ta nuna ina misali kamar warku sidir warku sidir kaga ganye wanda yake na magarya an samu asari daga wahabu bin munabi yin karanta ruka na sihiri a daddaka ganyen magariya a sa a sha magabata abdulrazak as-sanani ya fitar a cikin musannaf nashi daga wabuna murabi magabata sun saba sana hakan ibnu hajar yace hakan ta hanyar tajriba ya tabbata akan yau shek abdulrazak durras shi ma yace tare da haka irin su shek nasiruddin albani da wasu daga magabata suna inkarin duk wani ruwan da za a ma tohin addu'a wala ruwa ne wala ko zanzam suka ce zanzam ɗin kawai shi kaɗai ne ta'amun tsoron shi ba su kuma suka ce kawai a sha zanzam ɗin shi kaɗai shi kaɗai kawai magani da ba a sha shi zuwa suka ce ba zance a yi karatu cikin sa'ili bi shi fa'ul nas ita kaɗai a sha wai ana ma zancen dan Allah yin karatu ma a zuma da zanzam da kaza wanda ya wani kawai ce cuta ta kama ni sai na zaman to ina ma kai na rufa da wannan ina karanta suratul fatiha kuma ina siffanta ma mutane suna yi kale ka haka gani ibnu qayyim ce yaka aikata wannan amma shi kanshi wasu malaman suka ce ya halitta wasu suka ce bai halitta kale ka haka ga waɗannan abubuwan masu kwana ina ga wani abubuwa can wanda suke na daban wai aljani ya dinga baka aiki an binne ina ne a makwantai mutum ga ya je yana neman tonawa na binne ina ne kasan gadanta a jiya kuro ina ne ma an sa kaza a jiya kuro wai kawai kaga aljanu sun raina musu wayo suna wasan kurbu da su إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوا وخافوا إن كنتم مؤمنين كو الجني يا ماي da shi shawara gi wani dama ya zo ruku ya Allah Allah ya ci aljani yayi magana Allah Allah ya ci aljani eh in bai magana Allah Allah wai shi ki aljani yayi magana annabi sai yana ce la tatamannu liqa al adu la ta tamanna liqa al'adu ba duk arjanin da zai magana bane zaka kubuta da imaninka wani arjanin yayi magana sai ya halaka dan ya halakar da dubunai wani aljani yayi magana sai ya halaka ka magana da aljani ba wasa bace lokacin da shedan ya zo ma Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani a mawalki ka gani a saman wani gado wanda yake na haske ya ce karka aikata kaza kaza kaza kaza ya halitta gare ka ka gani ya ce ina neman tsara ina la'anta ka da abin da la'anta ce ta yi kamarin wani ka gani sai da bukari ya gane cewa iblis ne abin da aka ce aka yi ka gane ya ce da ya ce mun kaza ya halitta ya ce lalle wannan hanyar tawa na hallakar da ya kai ya kai mutum dubu biyu to irin wannan da za ka ga wasu abin da ya hallaka su zance da aljani ko aljani ya ta ƙara ne karya ai an yi kaza wani ma an yi kaza wani ma kaza ka ga yanzu wannan tunanin kaza ki yo shi ne wani shiga cikin mutum Allah zai wasu su su nuna nasu yanzu ma a zuciya ka ai tunanin kaza kake yi shi ne ji ma ma sake sake Allah zai wasu su su nuna nasu saboda haka ka yarda da ni ni musulmi ne ina kake da tabbacin shi musulmi ne fasiki ne amma wane kaza wane ya sihiri har yanzu za ka zo kana yara da magana fasiki ya da dina wani inji akun fasikun mai dama in fata bayyanu ina kabarta eh ni kaza nake wane ne ya kai zan taimake ka in ka yarda ni ma zan dinga rusa wane ma da kake ma rukuya ni ne na shiga cikin shi wane ma zan kore su wane ma kaza sai su nemi taimako da aljanna yanzu aka zo maimakon su yi karatu wai shi wancan aljanna shi zai fatattaki wancan shi kuma bakin su ɗaya duka ya ce ma wani waye ya tafi su waye dukkan ne bakin su ɗaya ba su kai ne mutanen banza ne ya yi maganar mace ya yi maganar namiji ya ce ma mu dubu ne mun yi ware ne mun yi gaza duk shi ne zai tauna abu to duk sun mai da su suna wasa da hankalinsu ina gamin ka da ka zo kana ɓata lokaci kana zance da fasiki har ma fasiki yana da lokacin da za ka zance da shi kalma ɗaya biyu uku ka shawa ma kankanan ya kawai bakka da lokacin shi fasiki ne malalaci ne bukka da lokacin ka tsaya shi zai sa ji tsoronka da Allah da wanda za a tsaya ana sa'insa da wanda zan ce ɗaya biyu sai ka tafka mushi mari ko kuma yana masu rutu ya kai banza da shi kaga zai ji tsoro ce wannan wani kake gani ba wasa ba ne amma kawai ka tsaya kuke surutu yau a zo ce bari ku kama zance gobe a zo ka ajiye karatu ana ta hirar duniya yau ai kaga da aka je kaza ma yau kaga kaza kaza in an yi wane ne Allah ka ce wai mai rukuya ne zai ce wai aljani ya ce ai kaza wai a ringa siyo ma mutumin kaza in ba a mushi wannan abin wai aljani zai yi kaga duka wannan kuskure ne sau da haka masu iri iri wannan su ji tsoron Allah rukuya a sunnance abu ce wanda ahlus sunna hanya ce daga hanyoyi ne da awa da ahlus sunna mutane ne suka fahimci suna gida nawa sunna ta shiga musabbabin ruka gida nawa sunna ta shiga amma a waye gari a zo saboda kawai san abin duniya wasu su kirkira ka ji suna cin kudin mutane wani ba Allah zo ce wani ya ci kudin shi wajen miliyan guda a yi yaya ya ce miliyan guda ya ce ya ce kuma ya tura shi gurin wata boka ita ma ta ce jika ɗari ba hallo tura shi ina ne aka ci kaza kuma duka a wannan to ina amfani haka ina amfani haka in mutum ya kaɗiya uku sai ya ce maka in kaza kaza duka kowane a ka gawaye yana an bu kai wa ma yasa kawai ka kama wani gida ka kama ma markazi rubuya kake bid'a ce kai da dan tsubu ba ku da bambanci ka kama ma gida gidan wannan markazi ne na rubuya irin masu kama wannan marakin din duk bid'a ce magabata ba a samu wani magabaci ɗaya ba da ya kama gidan ruka duk malamin da kaga ya kama gida ya ware shi rubuya ce kawai ake ka ce me wannan aiki na shi bid'a ne ba da aiki da salsa salsa sau da ga wani duk kuskure ne wani zancen a zo ana sai da ruwan addu'a ana waye ko a kama tashi a gidan rediyo duk bid'a ne wanda ya ce kuma suna ne sai kuma wasu zantuttuka da suke duk wannan abeban shi ma ƙarya ce magabata ba san ba irin wannan surutun suna tsaya suna yi ba mu inkarin zance da aljani wannan abin ya mahuci a yabi nan ba shi muke inkari abin da muke inkari a kan shi wai a ɗauko wannan labaran ko a kama wata a sayi tasha gidan rediyo ko a sayi kaza ko a zo ana hira ana ɗauko hikayoyi zance aljanu duk wannan ba daidai ba ne kuma ɗaya ne daga abin da yake sawa aljanu suna sai tsara akan mutane ɗaya ne daga ciki sai su dinga ga ashe wasu wani abu ne ashe ma mun yi kaza kaga can da muka yi tsiyan nan kaga an yi kaza sai su goma suna taɓa da juna to matsiyaci ina za ka yi yanzu kuma na jikin wani ai wani karbi da shi na yi kaza kai shi kan shi wani sani wata na halakar da shi kuma tabbas haka ne da kuma masu rubuta da tuntuna da shanin su halakar da su ba sani ba alam ahad ilaykum ya bani adam Allah ta abu da shaytan innahu lakum aduwwun mubin tirsina ma aljannin da wannan da'a kuma fatirka ibadatu tuntuni sun riga sun ta yakai ko ya gaga wai mai ruka ne ya zo shi ya yi wani yana ruka yana ma wata hijama a ƙasan mamanta daga ƙarshe yare ta yi ciki don rashin tsoron lawaici aljani ya mata ciki Allah billahin lazila ila ila wani ke makasance yare ya ɗaliba ta ce lokaci ya ce azkar da ake sa su a basa musu azkar suka zo suka tambaya suka ce wai aljani yana iya ma bil adama ciki na ce ƙarya ce shi ne ba su babu wani aljanin da ya ciki shi ne ya ciki in kuna zuwa ku nema ku je ku neme ya ka gani to kare ka kaga irin wannan to barna nawa ta shiga cikin irin wannan ka gani barna nawa ta shiga cikin irin wannan to kaga duk wannan abin haka take mai rukan da yake gaba haka bane ko abu da take yana da wanda yake ga haka yake abin shi kuma yake ga daidai ne yake yi sai zo ya wabdi dalilan shekari kan shakan wani masu rukuyakin da za ka samu cewa abinda ma mafi shaharar masu rukuya na duniya ya ce a karanta ba su karanta ba wahidi abdulsalam albani ya ce in mutum zai ruka ya kamata mai ruka ya karanta kitabu tun kitabu tawhid na imam al-bukhari ya kamata ya karanta tubbun nabawi na ibn al-qayyim ya kamata ya karanta ighasatul lafan amma sayr shaytan dan saboda ya gane tarkuna na shi ya kamata ya karanta talbis iblis na bar farj abraham ibn jawzi so da yaga irin yanda iblis yake shiga cikin masu bautar Allah yake halakar da su yaga cikin balu isra'ila an yi mai rubuyar da shaytan yadda ya sa shi zama kafiri kace ma ne dan kasan tarkon shaytan karshe da ya sa shi zama kafiri ya kisan kai ya zina kuma ya ridda ka dauki misali yace ya kamata ya karanta alfurqan bain awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan shaykh al-islam bin taymiyya saboda irin yanda kenan iblis yake shiga ta hanyoyin dan in bai yi hattara ba aljanin zai dinka sawa yana bayyana wasu khawariqul khawariq yanzu a ce mai mutum bai da lahiya sai ce ashe a ce kaza kawai shikenan za a ce mutum sai je aljanin ma zai dinga mushi wata hidima kage to in bai karanta wannan ba halaka zai to mafi yawa za ka gaba wasu homushinan kawai daga irin jini caca an yi bigyan na alkwal ba za su ɗanyi karatu sai amina kawai daga alkwal ne wadda yake yi homushe ne wadda alkwal kawai na yi allah kawai shi kenan ba daga nan kawai ya zama raƙi ya kama gidan kuru shi kenan yana ci ya kama markazi yana samu allah wani za ka ga cewa karatun wani ƙur'ani wa bai iya ba karatun na ƙur'ani bai iya ba kaga ana duhura duhura kace ga da alqur'ani da duhura duhura ana ta ne kawai su samu sun garda da babu abin nan fa wallahi Allah babu kan gado abin kaci wani mai ruka wani lokaci ya zo da wani wani marla ya zo da wata kwalba ya tutsa man mutum hanci ana kokowa ya kama kan Allah wani da ya zo ni gasa yana ma ruka yana ma soji yace sojin ya cije shi ne ya ce shi ma samu kwanyan nan ya danna mushi cizo yau da ce kyan to kaga idan a yi ta kishi ka'ida bugon nan sai ka san gaba na bugu ba haka ba ne ka yi ta kishin mutane kai lahanta Allah shekulu sai ya ce in mutum bai abin nan ba a nan zai lahanta ma bugon dole ne ka san ina za buga kana bugon aljanin sai fure kai ta kishin mutum shi kenan da ƙarshen ba su abu ya kashe muku mutum abubuwan ba su da kyawa abubuwan ba su da kyau kuma kawai sun laɓe suna taɓarnin su suna cutar mutane kage an yi magana su ce kaza kaza kaza lokacin da shagu mara iliya ya tashi ma wasu masu rukuya yake ta abin nan wai lokaci suke ce ai mubahala ai da su mutu kai a barnar wannan ta kaza ka ce ai mubahala irin wannan cakwakiyar wacce mubahala za a yi mubahala kai kana cakwaki a yi mubahala a yi mubahala a kan akan cewa ya halatta a kama gida a rinka irin wannan karambanin daga ai kuskure ne wannan da yawa ma aljannan sun musu tasiri da yawa ma sun musu tasiri wallahi da yawa sun halakar da su da yawa sun musu tasiri shine matsala Allah kare mu saboda haka wannan duka iya daga abin da labudda mi hatta mu takaita qur'ani abubuwan da suka zo wallahi ya isa mu takaita akan abin da ya halitta kawai in aka ce ma kaza ga dalili ga dalili komi ka tsaya ga bishi tiriyan tiriyan akwai wasu a shabu da kaza sai ta je su wannan ba sai an samu mai aƙida wanda kuma ya san tabbas abin yana da tasirin tabbas tajriba ta nuna wannan kushubi din wannan ciyawar ce yasa sai ce ma kamata ka karanta tubbul nabo shi ma kuma tubbul nabo in ka karanta ba wai irin da mutane bane a ce tubbul nabo duk abin da suka gani a littafin ibn tubbul nabo annabi ne yace ka san akwai masu wannan yanzu irin wannan pharmacy islamic sai a ce tubbul nabo a'a wannan tubbul ashab ne shi magani ne wanda yake na ganyayyaki da likitanci na ganyayyaki wanda suka zo a hadisin haka ɗan ne wannan tajiriba ce take nuna ciyawa kaza ganye kaza na da ɗabi'a kaza in an sha shi matsala kaza yana magani tajiriba ta nuna wannan kaza nuna wannan kaza nuna to wanda bai sani ba ai illa zai maka to ka ji fa inda abin yake to da haka wannan wasu babu ba ne wanda zaka ga an yaudari mutane wai ba muna zancen ko wani na da magaran ba balle mutum ya ce kaza ya ce abin nan irin sun bayan halima da su ne muke faɗin kuskure su wancan wannan ɗin na tabali su ne muke zance wani an zo yana bin da ya ce wai ben halima su kai farmakins to ba wanda ya farmen ba shi ben halima ya ke zancen tsarin da yake bid'a ba wanda ya farme ba wanda suka abin da a tsarin nasu su bid'a ne ka gani wallahi almusa'ani irin wannan abin kawai mu ji tsoron Allah mu tabbata kan sunnar in muka kauce ko abin ba zai kyau اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم على المجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد اللهم انا نسالك اللهم انا نسالك رضاك ورحمتك ونعوذ بك من العذاب صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك Thank you.